العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka a kuma cikin waɗannan ranaku masu albarka da wannan wata na ramadan ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da muka fara ta satin da ya gabata suratul hadid yau muna rana ta litinin ina ga muna shidda da wata na ramadan jira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 23 da wata na biyu shekara ta 2026 na miladiyya a surar da ta gabata da muka fara ta a satin da ya gabata suratul hadid wanda Allah ta'ala kafin ita surar da ya yi ta da tsarkake sunansa mai girma kuma ya buɗe wannan sura ita ma da tsarkakewa sunansa subhanahu wata'ala kuma tun da sura ta fara tana faɗi haƙuƙuwa na Allah subhanahu wata'ala da kuma irin aiki na Allah wanda ba wanda ke da irin wannan aiki sai shi wanda ma mun tsaya da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to sai Allah ta'ala ayatu ta yau da zamu tashi ke cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah ta'ala shi ne ya halitti sammai da ƙasai a wata ayoyi ya ce cewa da abin da ke tsakaninsu a gwargwadon kwanuka guda shidda wannan halitta da Allah ya na sammai da ƙasai gaba ɗaya da abin da ke tsakaninsu a cikin waɗannan kwanuka guda shidda cikin hikimar da Allah ta'ala ya ga dama ne ya yi haka zai domin in ba haka ba Allah ya fa'alu ma yuridu inna ma amru idza arada shay'an an ya ƙura na hukumai duk abin da Allah ke nufi ya kasance kada sha ne kasance ya kasance amma hikimarsa ta sa ya halitta sammai da ƙasa cikin da abin da ke tsakanin cikin kwanuka guda shida bayan haka ya ta sun masawa al'arsh sannan Allah ya istiwa iyakan al'arsh idan kalma ta istiwa ta zo a larabci sai ta yi ta'adda da ala to ta sha bamban da ila kuma ta sha bamban da fi kenan inda haka alaƙa ita adda to wannan tana nuna ɗaukaka kenan Allah ta'ala ya yi daidaita ta ɗaukaka a kan al'arshinsa wanda banda Allah ta'ala ba wanda ya san irin yadda daidaitar Allah kan al'arshi take kuma wannan aya wanda ta ce sun masa wa al'arshi guda bakwai ta zuwa cikin alƙur'ani wanda mu musulmi idan aya ɗaya tak ta zo daga Allah mun yarda amma Allah sai ne tittisa wannan hassan bakwai to banda wannan kuma akwai ayoyi da suka yi su kuma ishara su kuma basu da iyaka akan Allah ya istiwayi akan arshinsa shi yasa ba aqida bace ne mai kyau mutum ya ce Allah yana ko'ina sai da ce yana ko'ina da ilminsa amma yana ko'ina haka mutum ba ko ka ce bayya ko'ina tun da akwai suka ce baya ko'ina suka ce bayya sau bayya kasa daga sun kore shi wasu ka suka ce yana ko'ina idan ka ce Allah yana ko'ina shi ma ba ya gobe so da haka ka yarda cewa Allah ta'ala yana saman yana saman al'arshinsa ya yi istiwa ya dace da girmansa wani ba wanda ya san inda da shi Allah shi kadai ya sani yaran ma yarju fil ardi Allah ta'ala ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa daidai digo na ruwan sama da ke fada cikin ƙasa ko adadin nawa ne Allah alisa yake a shi haka nan abin da ke shiga cikin ƙasa na daga sauran abin da za a shuka ko ɗan adam da za a binne duk abin da za su a cikin ƙasa a cikin ilimi na Allah ta'ala yake ba abin da ke fita daga ilimi na Allah shi sa ce ya alamu kaga wannan ita ma tana magana akan ilimi wama ya haru minha Allah ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa na daga tsire ne ko kuma ruwa da ke bubbugowa ko kuma sauran halittu da suke fitowa daga ƙasa duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya san da su wa huwa ma'akum ayyana kuntum sai Allah ta'ala ke ce wa ma ya arzu fiya Allah ta'ala ya san abin da ke hawa sama yana da cikin abin da ke hawa sama ayakunan da ake aikata na alkhairi da mala'ikan da suke hawa a kullum aiki na alkhairi dukkan aikin da zaka yi na ibada yana hawa ne sama gani ko shi yasa ce ilayhi sa'alul kalimu tayyibu wal amalu salih dukkan aiki na gari kullum dare ne da aka yi sama yake hawa amma aikin da ba na gari bai hawa zuwa ga Allah sai wanda aka yi na gari to ya za a aiki da na gari wanda zai hawa zuwa ga Allah sai ya cika abu guda biyu abu na farko a yi shi da ikilasi don Allah ba don mutane ba ba don wani ba don wata manufa ba kadai na yi shi ne saboda saboda Allah abu na biyu ya zama to karkashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya wuce daga Allah ya ce annabi ya ce domin ya wuce daga Allah ya ce annabi ya ce babu na to wannan shi ne aiki mai kyau wanda yake hawa wanda Allah ta'ala ba labari yana hawa zuwa gare shi shi yasa a kullum ta duniya ayakunan da ake aikatawa mala'iki suna hawa da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa hatta irin wannan zama da ake manzo Allah sallallahu alaihi ba da labari Allah ya halicci mala'ikai na musamman su sunan sayyahuna al-arab masu yawo a bayan ƙasa suna neman inda ake karanta Allah ce annabi ya ce su waɗannan mala'ikai za su zagaye wannan guri suna zaune har a ƙare kullum ta duniya in sau nawa za a zauna suna zaune ko ba su haushi ko ba inda za a zauna irin wannan zama mala'ika da zai zauna ba kuma a kullum aka zauna sai sun yi list su rubuta wannan takarda yadda ko ga aiki da ake ana duniya da ake list a rubuta haka za su rubuta kuma idan za a rubuta sunan kowa har sunan mahaifinka sai a rubuta shi yasa aka ce yana daga cikin biyayya ga iyayenka ko sun mutu ka musu biyayya zuwa guraren da za a ambace su a gurin Allah kullum akai gurin Allah ce akwai wani dan wani malamai suka ce ta rayuwa mahaifin naka yana cikin wani matsala amma dalilin yau an ce an ambaci sunan shi a gurin Allah gobe wata rikar Allah ce na mishi gafara ko da shi kiran a kullum wannan ka'idar shi babu rana ɗaya da aka taɓa kwashi kullum sai an ambace ka shi yasa kenan zuwa gurin majalisar zikiri abu ne na alkhairi kadda mutum ya bashi inda da dama haka nan kuma rawunan masu imani kullum idan aka ɗaura mumini sai an yi sama da shi to amma bambancin da na kafiri na kafiri ma ɗauka sama za a yi amma sai da shi ba a buɗe a kofa amma da mumini yawa da an je yana ƙamshi mala'ikai za su yi a ce wane ɗan wane ne ya rasu sai a buɗe wuce dukkan sabon nan su ya wuce gaba da ran kowane mumini aka ɗauka shi yasa Allah fa'alu ne mai amma ran kafiri da masu miyagun aiki idan ya zo bai ya wuce saboda ka za ku kulle sama shi yasa manzo Allah lokacin da yake ba labari wannan hadisin sai ya karanto aya ta suratul arab Allah ta'ala ya ce innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru ana la tufatahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalqa jabalu fi sammil qiyam kenan rabu ne kada yake wuce to shi yasa Allah ce wa ma ya'rudu fiha da abin da yake hawa zuwa cikin sama to bayan haka Allah ta'ala sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke wato wannan aya da irin ta kamar waccan da yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayyuhum kanu waɗanda suke da wannan aƙidar suka ce Allah yana koyar da ita suka dogara amma sai dai malamai suka ce kashi sun yi kuskure na ɗaya dai musu da suka yi nazari suka ga ayar akan me take magana akan ilimi take magana kaga nan ma a ce aka yi ya alamu ma ya rabi fil ardi ita ma can alamtar anna Allah ya alamu ma fis samawati wal ardi babu shakka Allah na tare da mu a kowane lokaci a ko ina muke da iliminsa da ikonsa da mulkinsa amma ba irin wancan aƙida ta waɗannan suke cewa ba iya tare da mu kamar yadda muke tare da ku a wannan masallaci tunda su a garin yadda muke tare da ni da Allah haka muke tare da Allah to wannan ta'ala Allahu amma ya quluna quluwan kabira shi yasa Allah ta'ala ba a dangana masa wani abu ko siffa ko suna ko aiki inda ba irin shi ba ba dangana mishi shi Allah ta'ala ba ni da nake zama ba in tsara abin da zan dangana in dangana wa Allah shi abin da ake dangana masa shi a littafin sa da sunnar manzo ake gani a faɗi a ce Allah yana da kaza ko yana kaza ko yayi kaza na'am wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne ko mai gani da abin da kuke aikata shi yasa kuma zai sa kai akan haka lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa dukan Allah ne shi yasa kafin ya ce mulkin samai da yadda ce da mu ce nashi sannan wani idan wani ma kada ya sa mulki na sammai da ƙasai da duk abin da ke tsakaninsu na Allah in an ce irin wannan mulki mulki wani mulki mulki mutala ba mulki muƙayyar ba mulki na Allah shi mulki na mutala ba da iyaka shi ko mulki na ɗan adam mulki na ma kowa inda ba na Allah ba muƙayyar na ɗaya ne za a ƙayyade maka zamani wani yanzu a gaba zai zo mulki ko ba ma a shi ba kuma zai zo ya mulki kaga kenan yanzu a ta mishi mulki kenan muƙayyarin bi zaman kuma in lokacin karewar mulkin ko da ranka kana kallo za ka mai ranka hija shi yasa mutane karka yi jayi akan mulki idan Allah ya rubuta abin da za ka yi mulki dole ya kai in lokacin tsayuwa za ka tsaya dole ka tsaya Allah zai tsira ko da wata hanya shi mulki Allah ne ke fara shi da gida tuti mulka man tasha wa tanzi'u mulka shi yasa da zai wadi wa tanzi'u bai ce ba wata aku ya ce tanzi'u domin shi asalin mulki mafi wanda za a amshe da ƙarfi ake amshe mutum shi yasa ce wata zibu kana ƙwacewa mulki ga wanda ka so duk wanda ya taɓa mulki baya sosai ya zama dole a yi ta dibara a yi ta ƙara ƙara ga tumar biya har yanzu an kasa gajiya eh wani ba sai ya je lafiya ake so ya bar mulki duka mutane haka suka yi riba wannan na abdulaziz mutufulika na na wannan mutum a kura ake tura shi amma yanzu da kiwa shi ne sai mulki da na adam kenan to duk duka ƙarin dibara kamar ƙayyade mai zaman lokacin da Allah ya rubuta in ya kare ka dole ko kaso ko ka ije ka bar wannan mulki kun gane ko a haka nan mulki na dan adam muqayyad bi makan an kayyade maka guri yanzu yanzu muka ce Paul Biya yanzu Paul Biya yana yana mulki a Kamaru ko yana mulki a Niger kenan a Kamaru yake aiki malamai suka ce a makarikin ma kuma muqayyad bi unat tunda kana mulki a ƙasa tana yiwa ƙasar ana kai ke mulki akwai da ke mulki ga gaba ana kai da mai mulki amma kuma akwai wanda zai iya sa ka dole ga koka ne kuka so kai kun gane ko kenan a gurin ma da aka ce kana bi ha ilimin mutanen da kake wasu ma a gidan suke da Allah rubuta zaka amma mulki na Allah ma shi Allah ko a mala'ikai ko a mutane ko a aljanu ko a sankon halittu sauran halittunsa ba wanda ya fita daga mulkinsa shi yake mulkin kowa kuma duk abin da ya kasance ko da daɗi ko ba daɗi haka so ya kasance shi Allah a cikin mulkinsa ba wani abu da yake shigowa ya fita daga abin da yake so ko da ba shi da kyau ko da yana da kyau ko da yana daɗi ko ba ya daɗi kan haka Allah ya kaddara da shi shi ba wani abu da zai zo daga ba a ce a haka yi wani ba dan a haka so ya kasance ko da ma abin ba shi da daɗi haka Allah ya kaddara ya kasance ko zai kasance wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ta'ala shi kadai ne ake mai da dukkan al'amura kina al'amura dukkan abin da suke wakana a bayan ƙasar nan lana ta gobe kiyama za a mai musu zuwa ga Allah kuma Allah zai shari'a kan duk abin da ya abu wato zan san al'amari mai girma ne ranar kiyama akuya ma bata kai labarin dole ya an mata shari'a da yar uwarta akuya da ta tungusa da za ta ke cewa ranar gobe kiyama saboda tsabar adalci na Allah da hukuncinsa dabba ma da ta turi yan uwarta sai ta rama ina kuma ga dan adam kenan duk wani abin da ya wakana a wannan ƙasa da wanda aka sani da wanda ba a sani ba tun da saudiya za a yi wani abu amma a zo a yi tarwa a kasa gane a gaske shi wani lokaci ma kaɗai haka za a tsaye da dai aka fahimta a yi shari'arsa to amma in kiyama ta duka sai an maido kowa sai an mai shari'a yasa aka ce to irin wannan ayi suna nuna mutum da ba haka nan ne kenan kowa gyara aiki tun da dole sai an shari'a kuma a can ba abin da zai ɓace yau lokacin da kake dukkan abin da kake akwai mala'ikai suna rubuta kuma suna da ya fi yadda za a ɗauke ka da kamera a ce baka ba gociya ko da minti da a nan duniya ma mutum yake banna a kama shi ina kuma a gobe kiyama duk abin da kai a rubuce ki kuma a aikace ki gashi a fili da a gwada maka duk abin da ka aikata shi yasa ranar kiyama ba wanda ke da reklama sai ce a ina da amin kuskure kowa abin da aka zo haka ne ko ba mai ja kuma kowa ya yaba shi yasa a nan duniya ma akwai kamun da in aka wa mutum bai ya ja aiko akwai kamun da aka bare-baren da aka yi wani abin da ba shi cika gani ba yana faruwa abin da aka san mutum ya shiga otal to da wuya a ce an zo ɗakin ga cikin otal an ɗauki wani abu da aka domin an ɗau mataki da mutane suke kwana a cikin da suna aiki ma'aikata kada a cikin ma'aikatan otal wani ya buɗe ya sata da ya sata wannan mai ɗaki da ya zo ya diba sai ya ga mai sata da kuɗaɗe to shi kenan yanzu sai je gaya wa masu wata suka ce to a cikin mutum biyu ne dama akwai mai kire wanda ke zuwa ya bude ya budewa mai shara ya shara ya wanki amma shi yake da kire shi ba mai shara ba shi da kire sai an bude mishi saboda haka aka kira su aka zaunar da su ɗaya kuma abun bakin ciki ɗaya musulmi ne amma abun bakin ciki musulmi ne abun bakin ciki shi kenan yanzu aka tambaye su kowa ce da yi ba kowa ce bai ɗauka kai a yau ka buɗe mishi daki to inda aka samu tangarɗa tun daga nan ba shi mai kile ce bai buɗe mishi ba daki shi kuma ya aka ce ka share a yau ce ya share ko an buɗe maka daki tun daga nan sai suka ce to suka ce to mun kun zai akwai kamera ko shi ke za a kawo kamera kawai shi ke aka sa a gaban suna zaune kawai sai ga mutum da ke ya zama buɗe daki har akwai shi wanda aka wasa da har akwai abokan yanzu da suka buga mushi tunda suna farmasiyon ne suka buga mai zuje gun shi ko da jiha wata lokacin nan suka buga ba buɗe ba suka fi duk wanda ya wani da aka shi sai ga mutumin ka amma ciki ba a gani amma da ya buɗe ya shiga da daɗewar da ya tuka kawai yana ciki ya rihi har ya ƙare abin da ya ƙare amma daga ciki ba a ga amma ya hoto kenan magana ta ƙare to a nan duniya ne wa kare ana gwada mashi kuma dole ya rubuce shi kaga ɗan adam ke kake ba shari'a wahala tunda wani kuma kawai kake yi da lokaci shi sa ko a gurin iko bai ba shari'a wahala ake ƙara laifi yau da mai zaki tunda kai kai duka ƙare ta iko ne in an fara bincike sai an kamo ne tunda shi wa ai karanta yi kuma ya sai da shi wannan gaskiya shi iko ba ya kama shi da ya kalle ka ba sani da maganganun ka ba sani kaga kawai da kai ne yasa ana tafi kana ta rubuta ana ta rubuta kai baka san mutane a cikin hankalin su ke yi shi ke ne yanzu a ƙarshe ka yi ta zana abu an zai yi ka ta ranar jima a mai loka zaka ta biya ilo ka shiga ta fara ta hoto sai ana kallon ka sai ka kare wani mana da aka zama da ce yuji ya ce mu shiga baka da tunani ya ce kai tsammani kake a ba su abin da ake ba yanzu kai a zuwa tsare ka akan kuɗi kaza kuma ka ce kana da kuɗi a cikin gaza ka ji lokwa lokacin ka bada kuma yanzu daga bada lokaci a maka sata shi sa lahira ba wanda yake da rikila masu kowa ilimin zai yarda abin da aka bashe shi domin akwai shaidoji sai Allah ta'ala ke ta yulijin laila fil nahari Allah yake sanya dare a cikin rana wa ila Allah turja'u al-umur shi da muka shi da kan karshe ne da Allah al'amura zai kuma Allah yana sanya dare cikin rana kuma ya sanya rana cikin dare wannan malamai sun yi tafsiri guda biyu ana sanya dare cikin rana yanzu muna cikin rana ko sai Allah sai ya dare an jima kawai sai ya dare cikin daga mun koma mu yace fa izahum muslimun sai ga mu duka mu shiga cikin duka in ba Allah ba wa yake irin wannan aiki kadai a lokaci ɗaya sa gaba ɗaya ku shiga cikin duhu kuma haka nan wa yulijin na harar fijai daren yana ciki kuma shi ma so ko rana cikin sa sai a aske ko ina in ba Allah ba wa yake aske duniyar mu muka tashi aska kaga inda muke bukata muke aska shi ma muna yi muna kashi dan kar mu ci kudi mai yawa amma shi Allah ya aske ko ina inda ba ba mu kowa gurin sai aske shi ba Allah ba yake irin wannan aiki babu shi to sai ba tafsiri na biyu malamai suka ce yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil Allah yana sanya dare a cikin rana wato sai ya ɗauko abin da ya rage na dare sai ya ɗora shi a cikin rana sai ya zama rana ta yi yawa da zahi ba haka ake ba wuni ya yi yawa maimakon su yi awa sha biyu sai a yi sha uku da wani abu akan sha ɗaya ko sha ɗaya mabakar haka nan kuma shi ma na ranar sai a ɗauko a cikin wanda a ƙarawa na dare shi ma lokacin ɗari shi ne kuke ga dare sai ya tsawo to duka dai wannan tafsiri guda biyu kowanne ma'anar shi ma'ana ta sayi wa huwa alimu bi zati sudu Allah shine masani ga ma'abociyar kirji waje ne ma'abociyar kirji zuciya banda Allah ba abin da wanda ya san abin da yake cikin kirjin dan adam sai ka saka alheri Allah ya sani sai ka saka sharri Allah ya sani shi yasa ba a iya tilasta mutum a zuciya amma ana tilasta ka a baki ko a aikace yanzu misali ana iya tsare mutum da bindiga a ce sai ya kafurta in ba haka ba a halbe shi kuma ya faɗa a bakin shi ce ya kafurta ya faɗi duk abin da yake so amma a zuciya ba baka iya tilasta su mutum ka ce na tilasta ka a zuciya ka kafurta sai ka ƙara ma imani kuma a faɗo a baki ka ce ya kaka shi yasa Allah ta'ala bayya hukumta mutum idan aka tilasta shi ya aikata abin da bai dace ba yanzu misali sai aka tsare ku a daji da bindiga aka ce sai ka sha giya sai ka sha giya lokacin da za ka sha ta zuciyarka mai take bakin ciki baka so ko to Allah bai rubuta maka da zunubi amma yanzu da aka tsare ka tunda ita zuciya ba a tilasta a tilasta ka a aikace amma banda zuciya ita zuciya sai Allah amma da aka tilasta ka sha giyar nan sai a zuciya ka ce ya wanda yake ta amma ina so in sha ba yanzu ga ni in sha ba dai to kana sha zulmin za a rubuta maka tunda mai zuciyar ka ta karba shi yasa Allah ta'ala cikin suratul nan yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله duk wanda aka tilasta shi kafirci ya karba hal a zuciyar shi iya murna fara to wannan zai gaba da fushi na Allah amma kai a aikace amma zuciyar ka tana bakin ciki baka da laifi shi yasa hatta abubuwa da ake na laifi aka rataya shi akan wannan idan kaga ana sabawa Allah a cikin uku dole ne kai da in ba ka yi waɗe to a nan sarki cewa babu ƙasa haka ku daidai ƙwayar gadagi na imani marar amin ku munkara fali ga yi rubi in ga abin da bai dace ba idan kana da iko ka hana da hannunka sai ka hana yanzu misali iko yana da iko da zai hana da hannunsa ba dole ka hana abin in iko ya hana dole mutum ya hana ku burfi ake sa kuma dole mutum ya zauna iko ta ba ba ka ake ba kuma in ka mutu kai ma ka san ba za ka kyau ba to saboda haka haka nan mutum a gidansa yanzu misali sai ka gaɗiyarka za ta sa mashi kana da iko ka hana tunda kana da iko ko da ka shi gaba musulunci ya yana wajen ladabtarwa a bugu da zarar ne ta kowane hali ce ko magana ba ka faɗi ba saboda shi an soke a lalace gaba ɗaya wa dole ta kafaru na kama kafaru ba ta kunu da sawa shi yasa shi na zarar zuba ta kan faɗa ma kamata sai riya akan faɗa shi kaga kenan me yasa dan tafan dare sai abin da ta gara ba ya san tafan dare sai abin da ta saba Allah ta je wuta kaga kenan shi bukari ta biya in aka ce da mahaifi ya maka fada sai ka ce baka yarda ko ka zage shi ya san in kai haka wuta zaka tayi kenan ku tayi tayi kare shi yasa Allah ce su kafiri yana guri ku kafirce irin yadda suke fata ko na sawa shi yasa har yanzu akwai wani abu da ba gane ba wato Saudiya za ka kasashen mu musulmi ko da mun shiga cikin wata matsala idan da sara zai taimaka mu kama dauki zai kama abin kirki ya zai kama ka abin kirki kai imani da Allah amma inda ka sace yan uwan ne Allah ai kuna jin da ake ba da gudunmuwa in aka ba da gudunmuwar sai abin ya huta daga tunanin za a dauki dukiya mai yawa a basu amma in kasashen musulmi ba za ba ka ba saboda mai saboda kai musulmi wannan ma da aka baka saboda siyasar duniya shi yasa za a dauka a baka amma ba don wani abu kadai in ba don da ba za ba kan ba amma so da siyasar duniya za ba amma inda yan uwansu ne arnawa to abin da za su musu ya lullunka abin da za ba to sau da haka kenan a nan mu musulunci ya yarda cewar ƴaƴa su wa iyayensu biyayya haka nan kuma mata ta wa mijinta biyayya kuma dole ne namiji shi yake jagoranci 'ya'yansa da matarsa kawai da Allah ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa to a nan sai yake cewa duk wanda ya ga abin da baya da kyau ya hana da hannunsa kenan gidanka ka iya kana da hannunka ko iyalanka duka ka iya ka hana da hannunka yace fa illa bi sadifa bi lisani in baka iya hana da hannu kai ba iko bane ko ba gidanka bane to in kana da iko da zaka faɗa a harshe sai ka faɗa akwai inda a harshen ma baka isa ka hudi ba to wannan wuri baka hana ba da harshe sai ka kare ka sai amma yanzu muri alhamdulillah Nijar in ga abin da ba da kyau ka iya hudi a harshe ka hana domin kasa ce ta musulmi duk abin da ya sa a musulunci in ka zo kai wa'azi a kan ba wanda zai ce maka kana in dai ka faɗi gaskiya ba kai ba sa rai to sai in inda ba yayi maka hudu wannan ne to ce fa in lam yasri fa bi qalbi to kuma aka ce in baka da ikon a baki kuma nabi baka iya ba to to dole a zuciya ka iya ba sai ce wa zalika azaful iman ina shi ne mafi launi a iman yace a wata ruwa ce kasa da wannan babu da zai bariga da ita imani kenan kaga abu mara kyau baka yi bakin ciki a rai ba baka hana da harshe ba baka hana da hannunka ba to kaga kenan so kace sai an kama ka da laifi shi ne kenan wannan bayanin da muke akan wannan
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da dukkan muminai ya ce aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa imani da Allah da manzansa wannan shine babban abin da yake rataye akan kowane musulmi idan aka ce imani da Allah to karka yarda dukkan wani abu na haƙƙi na Allah ka ɗauka ka ba wani ba ka imani da shi ba yana da cikin imani da Allah dai ka yi aiki idan Allah ce ka yi kai in ya hana ka hannu domin wanda ya imani ya yarda ka yi da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda cewa manzo ne na Allah kuma abin da ya umarni kai abin da ya hana ka hannu ka yi koyi da shi dan baka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana koyi kana imani da shi kuma da kowane musulmi zai iya wani haka amma kuma aikin sa ne cewa ba gaskiya ba bayan ka Allah ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina ku ciyar ku ba da dukiyarku saboda Allah abinda Allah ya sanya ku kalifa ne akan wannan abu shi sa duk wanda aka baka wani abu a hannunka ka san halifanci ne aka baka ka zama mugun halifa ka rike ka hana kowa ka ga mugun halifa tunda wata nan za a waye gari ba za ka bari shi yasa in ka kalli duk wani wanda yake da wani abu hakikanin al'amari za a gane shi wani halifa ne a wannan lokaci da aka ba shi dukan wannan abu in yayi abin kirki to in bai ma dai fita zai daga hannunsa yau idan aka ce ka mallaki gida ɗari idan za ka yi barci a gida nawa za ka a ɗaki nawa a matsala nawa kira wannan gida ɗarin da ka mallaka a ɗaya ne za ka kwana duka gaji ba da kuma waɗannan gida ɗarin nan ba wanda za ka sai lahira da shi ko akwai shi duka gaji ba da ka anan za ka bar su duniya shi yasa kenan kai halifanci ne Allah ya baka in ya ga dama sai ya amshe ba shi yasa shi wannan arziki da kake gani Allah ne ke raba ga bayansa in ya ga dama sai a canza abinda wancan yake ciniki sai a canza shi a maida wancan yin ciniki wanda suke zuwa sai a gurin ka sai a canza su musu aka ala su koma su sai a gurin ribar da wani yake samu sai ta dawo yanzu misali yan kasuwa da suke samun kuɗi a garin nan a yau inda za ka koma shekarun baya su babu labarinsu wani ba shekarun baya ka zauna a wuni baya cikin jika goma amma yanzu yana kudi yayi ka kenan halifanci wata in canza za a yi aiki ne na Allah kadai kana ji kana gani za a canza kuma a sa wani ko shi sa abin ai baki baki yanzu mafi yawa duk yara suke da kudi ba ko ba ka baki yara ne suke duk da cewa alhamdulillah lalle matasa a yau musamman muri a nan garin su suke da mafi yawan kudi a yau kuma matasa a yau a garin nan abin da muke gani hakika suna kokari wajen yin aiki irin wanda Allah yake so musamman yawan gina makarantu a kullum ta duniya an kaji akwai matasa suna gina makarantu kuma yara sabbin matasa mutum ya sayi hili ya gina ya bada dan Allah a kowane sati ɗaya biyu uku hudu kan yanci an bude makaranta kuma duka mafi yawa matasa ne mutum ya sayi hili ya zo ya gina haka na a yi masallaci a yi abubuwa to kaga wannan alheri ne a cikin al'umma ya zama to matasa da mafi yawa kudaden matasa sai da sai a aiki da ba su dace ba kokowa da sauransu abubuwa ana kokowa ne a aika shiga da biyu wani aika hulɗar da dai ana kuɗi yake tsaye to yau alhamdulillah sai kaga ana kokowar da wuya ka ji matasan nan suna ta aika wannan kuɗaɗen domin hanya ce marasa kyau in gaba da ba abin da za ka samu a gurin Allah ko ƙwara ne sai zunubi don ba hanya mace da Allah zai yanka amma yau sai ga matasa suna bada kuma wannan irin wannan bada wani wabi sun sun bada in ba an gaya maka ba wane ya gina wannan makaranta ba ka sani kuma wannan abu dukkan mafi yawa kasashen musulmi haka yake duk da cewar a wasu kasashe kamar misali ko ɗauka irin saudiya su kuma ban da ma gina makarantun da masallatan da wasu abubuwa ga ɗaukar nauyin marayu kuma suka warewa dukiya mai yawa wanda za a rika bayarwa ga su masu karatun na alkur'ani da masu karantarwa yanzu in gunga inda ake zuba kuɗi na agaza bangaren karantarwa a saudiya an gunga abin da ake zuba sai kun yi mamaki wata shekara na samu takardar wannan wanda take dukkan wanda ke zuba abu na saudiya na ƙasa daga dai wanda da yake masu yawa wanda masu ƙanana kaɗan na gani akwai wani mai kuɗi da na gani abin da yake zuba na riyar ta saudiya miliyan biyu miliyan biyu ta samu ɗari da talatin da biyar yanzu ta kai ɗari da arba'in miliyan kiriyar ɗaya ta samu ya kai miliyan ɗari da arba'in amma mutum ɗaya zai ɗauki wannan kuɗi ya je zuba kaɗai saboda musamman ayyuwa Allah yake to kaga kenan ai a karantar da bayan Allah alkur'ani to mu ma anan kan gaskiya masu karantar wannan in ana ɗauka ɗauniyar su to babu shakka za su samu damar da za su ba yara kyakkyawan lokaci da kuma karantarwa ƙarƙashin alkur'ani da suna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alheri ne kuma wanda muke fata a ce hakan ta kasance tun da shi ba wai aikin da za a gani a zahiri kaɗai ba za ka ce ka yi a wanda ma in ka ba da baya hutawar ka inda dan Allah ka yi shi a gurin Allah duka rubuta su inda ka yi dan Allah kar ka ce in na ba da ayancin yau wani ba ganin shi ba aiki inda makaranta ce ana ganin da a shi ma a rubuce shi a gurin Allah kai da baka gani shi Allah yana gani to saboda Allah haka Allah yake cewa ku ciyar ku ba da abin da muka samu khalifa akan wannan abu kenan kai ma wannan abu da aka da aka baka halifanci ne aka ba sai Allah ta alaƙa cewa fallazi na amaru minku wanda suka yi imani daga cikinku wa anfaqu suka ciyar da dukiyarsu lahum ajru kabir na gare su lada babba a gobe kiyama a ranar kiyama menene ladar da ake biya aljanna a ranar duk wanda kaji an ce za a bashi lada a gobe kiyama ita ce aljanna a kiyama babu wani abun biya in banda aljanna shi yasa a nan duniya kar wani mai maka barazan cewar ranar gobe kiyama zai maka wani awa bai ba domin ba shi da aljanna ba zai baka sakamako haka nan kuma shi da wuta da zai saka kenan Allah shi ne yake sakamako a ranar gobe kiyama ta alkhairi ya bada aljanna kuma aljanna ita ce sakamakon da in aka baka ita an baka komai amma a nan duniya duk abin da za baka ba baka komai ba yanzu misali sai kai wani abin da babu wani a wanda ya taɓa yin irin sau da ya kamata a karrama ka a maka wani abu sai a ce to an ɗau kuɗi miliyan kaza an baka to yanzu abu nawa kana ba su da iyaka tana zuwa kana buƙatar lahiya ba ka same ta ba kana buƙatar kaza kana abubuwan da baka da suna da yawa amma ita aljanna in aka baka kuɗi ka samu ka samu lafiya ka samu arziki ka samu wadata ka samu mulki ɗan aljanna sarki sai yasa Allah ya ta in ga kai ka ka san mulkan ka ne mulkin ma Allah shi babban mulki ɗan aljanna kadai kowane ɗan aljanna sarki ne domin matsayinsa ya wuce dukkan tunanin da kake kamar ya wuce a baka mulkin duniyar nan gaba da matsayin ɗan aljanna gobe kiyama na
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم
Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa malakum la tu'minuna billahi me ya same ku mutane ba kwa imani da Allah wani ana zargin mutanen da ake kira zuwa ga imani da Allah suka ki imani duk wani wanda bai yi imani ba shi ne ake zargi da haka ba muminai ba wanda su sun yi imani da Allah wanda ya dai azabar da su su kara imani da Allah na'am
saboda haka menene zai sa mutum ya ƙi imani da Allah to in baka yi imani da Allah da wa za ka yi imani waye mallaki ya amfanar da kai waye mallaki ya iya sa ka cikin matsalar dauka wata bari da Allah ba domin sa ba za ka yi imani da shi ba waye halice ka wa yake rayar da kai wa yake baka ka cika sha wa yake baka lafiya duk abin da ka gani komi Allah yake ba to in baka yi imani da Allah ba da wa za ka yi imani shi yasa musulmi yawa Allah godiya hadda Allah ta'ala baka damar sanin neman Allah da kuma imani da shi wani kafiri bai taɓa sanin haka ko yana da shi bai san Allah ba kyauta ce ga Allah da ya sa maka imani Allah ya zaɓe ka domin imani zaɓi ne ga Allah ke bada shi ga wanda ya so to amma kafiri shi bai san haka ya ce wa rasulu ya du'ukum bi tu'minu bi rabbikum ya ce kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku ku yi imani da ubangijinku idan akwai alkur'ani akwai sunna to manzo Allah sallallahu kamar yana cikin domin dama abin da yazo da shi wannan shi lokacin sahabban ma waɗannan abubuwan da muke karanta shi ne ya gaya musu da shi ne suka yake kuma yau ma wannan abu yana tare da mu shi yasa annabi ya ce na bar muku abin da in kun yi riko har abu da za ku bata mace littafin Allah da sunna in da yi riko da alkur'ani da sunna har abu da ba za a bace shi yasa kadda mutum ya kalli waɗannan mayaudara wanda suke kiran mutane su yi watsi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane manuwarsu ta yi muni mafi yawan su ma zindikai ne kuma irin waɗannan mutane wanda suke kiran mutane su yi watsi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani littafin da aka rubuta a ƙarƙashin sunna ta annabi sallallahu a baya ma an samu irin waɗannan zindikai lokacin magabata kuma har a yau irin su ja'ar burjana duk sun wuce a baya wanda khalid kasar ya yanka shi irin su zindigai ba ɗaya ba biyu ba ake a kowane lokaci kuma akwai su to sai dai bala'in da ake ciki a yau mutane da ya sun ne sanci karantarwa ta alƙur'ani da sunna in mutum ya ɗauko guba dole ya zuba musu ya aiki a kansu amma duk mutumin da yake karatu yana karatu ƙarƙashin Allah ce annabi ya ce to irin wa'annan masu kira mutane zuwa ga halaka ba sa tasiri a wajen ko da sun haɗu da shi sun zauna da shi wala ba sa tasiri duk mutumin da ya fahimci addini ba inda za ka yi shi shi yasa yanzu ba gaba ko matashi idan zai sayi kasashen turai ko karatu ko neman kuɗi in dai ya karanci addini fahimta ta addini ta hakika to in aka je wani duk inda aka je sai ya mutu da imanin shi lafiya kallon kuma a tarwa karatun zai yi kuma a tarwa sai ya yi kokarin ya kuma ya yi wasu kuma shiga aiki amma ran da ka saki ka tafi neman ilimi ko kuma neman kuɗi cikin makiya Allah kuma baka fahimci addinin ba baka san bayan da zaka bada kariya ga addinin ka to wallahi in baka yi ba hankali sai ka dawo garin ku baka da addini ko ba da wani ma zai ga cewa garin ma ya kare dawowa saboda an yi dawo na addini zai saboda shi ya kare da addinin gaba da kuma ana ba labarin mutane da yara suke zuwa Amurka ta hanyar irin wannan hanyar suke zuwa shi yasa shekarun baya a ƙasar nan matasa da suka sa ran zuwa amurka musamman matasan yamai kadai ba su da wani abu a zuciyarsu in banda zuwa amerika su kuma waɗannan mafi yawa matasan nan su fahimci addini su karanci dokoki na addini ba in an zai na matsala a kisa kuma hanyar da suke bi ma suna zuwa amurka ne kuma in aka ce za a je neman biza ta amurka mutum da yawa za su je suka yanke wa mutum uku da aka ba kamar za ka je aljanna wai bi da halbar yau kai na zinartan ta yi ta amurka na zinartan ta musulunci ta nisha amma kai wai hal baka mai ji wannan ba wai kai yanzu ka zai amurka wani ma ya samu na zinartan ka na kumbura da ta kaya banza wannan mumini in kana ƙasar nan musulmi mumi ne imani da Allah a shan to matasa da suka gane amurka ba ta ba da visa saboda mai saboda ƙasashe ta musulmi tana matsayin su ƙasashen arnawa ake waye suka wata hanya shekarar da ko ga matasa diya sun kai amurka ne da ka zo an tambaye ka me za ka yi gani amurka ka ce ni ɗan dauke ne a gidanmu uwaye na sun tsane ni an takura ni suke yanzu kawai zai ka wuce ni ɗan rawa ne ni makaɗi ne irin waɗanda suke su ka je ka ƙara koyarwa rawa da kiɗi da daulanci saboda ka zo ka watsa a cikin al'ummar ku sai ka gane ka wuce amma a ganka alamar mai riko da addini sai na kai karatu a na yi karatu wuri ka zai a to ba wasu ai rage can ba ka san ta ce saboda haka yanzu alhamdulillah wannan duka an samu sauki a kanta duk wanda zai huta kasashen waje in zai fahimci addini ba akwai haɗari za ka je a yi babu tun da in ga dai canjin ma ba tabbas ne ka samu duniya kuma a garin kuma in Allah su sai ka samu duniya mutane suna nan gaba abin da suke samu yayin da ke Amurka kuma ya zaka ce da su yau ma a garin nan akwai mutane masu yawan da ba su da iyaka abin da suke samu ya lullun da suke samu mutane a Amurka kare ka yi fata kare Allah ya maka buɗe kare shi duka wani abu da kuke gani na wani abu da zai zuwa ne dan adam duka daga Allah kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah ka nema kai ne randa Allah ya gada maka ne shi ke ran kare yanzu abin da ka taba kawai alkhairi ko ina zuwa da ita shi al'amari da Allah fa'ali da bai yi to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana kira ku yi imani da umarnin ku Allah ta'ala wa kad akaza misaqakum in kuntum mu'minin kuma Allah ya karbi alƙawarin ku na imani tun kuna alamun zarra in ya kuna mu ku yi imani da kakan da Allah ta gaba sai Allah ta'ala ke cewa هو الذي ينزل على عبده آيات بينات Allah ta'ala shi ne ke saukar gabawansa manzansa sallallahu alaihi wa sallam ayoyi wanda suke a bayyana shi ne alkur'ani da abin da tabbata da su domin da alkur'ani da suna duka waye ne daga Allah kuma aka ce ayoyi na alkur'ani kowa san ayoyi ne bike ne yanzu ga shi nan muna karanta muku amma dai abin da aka faɗa kowa a kai a kai tsaye abin sakon yake shiga inda ba ayoyi na Allah bane da ina ji daga hannu guda yawa ba mu gane ba wannan ya wani wannan mu gane amma da ke ayoyi na Allah a fili suke an gaya ma kowa ya sani shi yasa Allah ce ayatul bayyinat ayoyi wanda suke a fili wannan ayoyi da ake saukarwa ana karantar mu Allah ce bi yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya hudda ku daga dubbai zuwa haske wannan duhun da ake magana akwai duhun kafirci akwai duhun jahilci hasken da ake magana hasken imani da hasken ilimi na addini to wannan ayoyi suna hudda mu ne daga duhu na kafirci da na jahilci su kai mu hasken imani da ilimi na addini wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim lalle Allah ta'ala mai rangwame ne mai tausayi daga gare ku Allah yana tausayin bayansa Allah yana rahama da bayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan hadisi mai take lokacin da an je an yaki an ƙare an kama kursunar yaƙi sai manzan Allah sosai ya ga wata mata hankalinta a tashe tana yawo cikin bursin tana jinjiba an yi yaƙi wuta ta rafa yanzu tana shige tana ta zagaye hankalinta a tashe wanda biyar Allah ashe ɗagare ta jariri mai shan nono tana neman wannan yaron kadai sai ta same shi ta rungume ɗan nan ta bashi ta ɗauke ta rungume ta koma ne da take bashi nono ya kuji ga tausayin da uwa take hakan nan nata hankalin ta ya dawo shi sa uwa in kalma ta da ɗanta hankalin ta ya ba ku yi wa dabba in ka dau ɗanta ka riba kaza da kari da ta tsere ya zafi amma yana dawa tsaya take a mutu saboda tausayin da ka riba ko akuya idan suka ga kura gudu suke amma in kura ta kama ɗan tsaya ta sai ta mutu a yi wani kuna ga dabbobin daji idan aka biyo suna gudu na tsida amma in aka kama yayansu shi yasa zai nuna muku tausayin da mahaifa suke wa yayansu duk yadda za ka tausayi mahaifanka wallahi tausayin da suke baka yalin da kana shi yasa haƙƙin mahaifa a wuyan yana da kewa duk abin da za ka musu baka iya biyar domin ko a aikace in ka kawo halin da suka sha a kanka musamman kuma uwa mace haƙƙin ya fi girma a kan mahaifi kowa yana da haƙƙi da uwa da uba amma haƙƙin uwa ka kalla ya lullu ka haƙƙi ba yadda suke da wainiya a kanka musamman uwa ita uwa duk abin da suke da kwai naka ne uwa ba ta taba kare ɗanka ba akan abin da yake in ga uwa ta hana ka wani abu to kai ma kanka uwa ta ka baka shi domin a tausayin da suke maka kai mata baka wallahi ta san an ta baka ma matsala ne yanzu misali dan shaye shaye ne yana shan kwaya yana shan ganja yana shan abubuwa daban-daban na sawa maye yanzu zai ce koyi ta bashi kuɗi ta hana shi sai ya je daga jin haushi uwa da tausayin ɗan shi ko shi ba ta tausayin shi sau da shi da tausayin ta bashi mai tsaye da shi kuɗin ganja da zai sha irin sha yana baye ya haukace shi sa an kaga uwa ɗanta ya lalace ba ɗan ta su ba duk abin da ta mallaka na kai lalle obama in yi ba da jona zai tausaya da abin amma ba kuma uwa ba shi yasa yanzu uwa kana yanka ɗauki kayanta kuma amma ko za ki wadata da kai sai da Allah shi ne ka ba kuma ba wani kuma in ga uwa ta buge da wallahi ba da rance da su ba dole ta je idan kada gaɗa shi shi yasa an ga uwa za ta fi ɗanta to kar ka yi ƙoƙarin ta fiye shi yi ƙoƙarin karɓa muna makaranta a malire a maraɗi muna jira wani ana shi isa ka yi wani shi ne muna cikin a nan sauran kwan shi muke rubutu sai ga wata uwa uwa ta ta isa ka ta biyo ɗanta da gudu za ta kama shi ina sauran kwan ta ce mu rike mun shi kawai yana hankali shi ƙara wucewa ina ta ka rike mulkan irgiya kawai da aka je ma sai ga kwanan tuwo kato a cikin kan lokacin kamar ta nuna wata ji daɗi ba ashe ta ji daɗi tun da suke wata aiko ba almara nan kwano aka yi almajiri aka aiko ka san kenan ku ashe da na rike shi wa wala da wala da ka ka ga so ta yi rike shi a zahiri amma amma da na hangaza shi ƙara wucewa sai ta ce dame baka rike wushi ba sau da kamar ta ji zaki ko ka rike mata wushi amma a cikin al'amari ta ji zaki sai ga kwanan tura ko muna yara ne kuma na gane kuma tuna yau lalle a ta ji daɗi in gane ko saboda haka kenan ko da lokacin rijiyar nan ya haka ne ban fahimci haka ba amma daga baya na haka saboda tana yiwa ni saboda yaro ne a tare muke da su kenan tana zama da wannan ba shi damar kawai rike shi wuce amma yanzu da naga kwanan tuwo na gane da cewa kuma daga bayan ka je mai kasar yaro abin da ka sani a yarinta daga baya kake wanke kamar kilishe sai ka wanke a gane ashe lokaci kaza da kaza ashe kaza ake ne sai gane shi sa yaro kana iya rike abu na shekara biyar daga baya bayan ka girma ka zama babban mutum ka wanke ka san abin da ake ne ko magana shi ka ji an faɗa a lokacin kuma ka gane da abin da ake ne to saboda haka iyaye masu zafin jefa za su iya cewa yanzu wannan baiwar Allah ya kuke gani za su iya ɗaukar ɗannan nata ta jewa shi wuta a alali tana da ikon kasa jewa suka ce ya rasu da wallahi in dai tana da ikon kasta rasa shi ba za ta rasa shi ba ita to tausayin nan da uwa take wa ɗannan nata tausayin da Allah yake muku ya fi da uwan nan da ke ba shi yasa Allah ce wa inna Allah bikum la rahufur rahim Allah mai tausayi shi yasa tausayin Allah zai sa mutum yana zama Allah yana kallon ka kuma shi ba yin da adam bane da shi ya samu iko da zai rike ka zai rike ka aiko shi yana kallon ka a kowane lokaci kuma duk lokacin da kake bandar ya sani kuma yana da iko a lokacin ya kama ka ba yadda za ka yi kuma iya kama ka ba wanda zai ce dan ya kama amma zai kyale ka har ya kai lokacin da zai maka dace ka tuba kuma ya gafarta maka kuma ya sa ka aljanna in ba Allah ba ko da yake haka mu dan adam ai da ka taba shi a lokacin a stop da mutum ya buga maka a lokacin da zai ka hukunta shi sai dai ya yi karin ka dake dan adam shi in ya yi karin shi abu to sai zai yi amma yanzu ya kuke gani kuke kallo fahimta da kyau idan wani ya buga mutum akan abun hawa in ka ya tada rikici to in ka diba za ka wani tada rikicin da ya ga yi ganin wancan amma duk wanda ya kato ne bai sa rikici duk wanda ka ga ya tada rikici to ya ga alama zai ci amma in ya ga alamar bai tada to Allah yana da iko yake kyale shi ne ake ba labari a maka akwai wani ɗan abun nan kamar mafi ya gan su suna kamar ɗaukar bako kan ba kowa ba iya cikin mota wani shi ma yana cikin mota baki ne haka bako sai aka ɗan kusan buga juna dan ya kusan buga mishi mota kare sai ya hutu yake zaƙi mutane suka ba shi haƙuri duk da haka nan dai bai haƙuri yake sosai aka mishi bugu ashe shi na motar ƙato ne mutum ne motar ce mai ɗan ramunan da ya waɗa ba gani da ya ga ana rike shi ya ci tsayuwa sai haka dai wani mai yake yayi gas- ya kasa karewa sai ga shi yana mai da shi da kai ya koma ya koma shi da kai yake mai da shi to da ka ko mutum dan garin da ne wanda ake mai da ba da ya ga kato ne kokari yake jama'a su mai da shi da kai yau amma da da farko da yake ya yayi karin shi so yake ya kai mishi bugu amma zai karshe to kaga mu anan mafi yawa dan adam zaka iya yi afuwa to yayi abin yayi karshen shi amma shi Allah ya fi karfin abin da ake kaga kenan anan shine malam ibnu qayyim al-jawziya Allah da kansa a cikin duniya ke cewa wa huwa al-halim yace Allah shine mai hakuri da kuma sanyin hali haitu la yu'ajilu abdahu bi uqubatin li yatuba min isyan Allah bayyawa bawan shi gaugawa ya kama shi da hukuma dan me dan bawan nan ya tuba daga sabon in ba Allah ba wake haka yana kallo kana yi kuma yana da iko a kanka zai iya hukumta ka ya kama ka amma zai kyale ka kuma ya maka dace haɗu shi ne zai maka dacen da za ka yi imani ka gyara wannan aiki kuma ka ce ka tuba kuma ya yi maka bal ma wani in ka tuba har ya canza maka wannan laifi ya koma wulata fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati masana domin wannan ayar malaman tafsiri sun mata tafsiri guda biyu na ɗaya suka ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati masana wanda Allah zai canza musu aikin da suka yi na zunubi ya koma lada saboda kyan tubarsu da ayakuna na alkhairin da suka aikata zunubin ne kanshi za a canza shi a mera shi da wasu da malamai wata suka ce a aikin da yake aikata na ɓannan shi ne za a canza ya koma ga aikata aiki mai kyau to kowanne Allah mai iko ne a kansa kaga kenan wannan ba ƙaramin alkhairi bane abin murna bane ga dukkan musulmi dukkan mai imani ga Allah domin me domin ka san mahaliccinka ubangijinka mai tausayi ne mai rahama ne shi yasa a kullum ta duniya mutum kar ya yarda ya taba wani abu a cikin tauhidinsa domin Allah ta'ala tun da dai mai rangwame ne mai tausayi ne in dai mutum ya zo ranar gobe kiyama babu shirka ko kwara ɗaya aikinsa to abin da ake masa fata samun rahama ta Allah ko da ta ga kuna da ɗaya amma radda ka gamu da Allah da aiki na shirka to wannan rahama babu kai a cikin Allah bayya rango mai bayya afuwa ga wanda ya mutu yana shirka amma ko shirkar mutu yake in ya tuba kafin ya mutu ya gyara ya yi imani da Allah sai Allah ba shi afuwa amma in ha aka mutu da shirka to ta ɓaci shi yasa a yin kun ga kafirai ai suna kashewa kuɗaɗensu da sunan aiki mai kyau amma ko babu lada kuma aikin zahiri yanzu misali sai ba turewa da kuɗi ya ce aje a taimaka wa marayu hala yi gidan marayu ai abu ne mai kyau ko ko musulmi ya yi ai lala da kai tsaye za a rubuta zama da ake ne mai kyau ko kuma ya ce a ɗauki nauyin zaurai ko ya sa a raba mata masu ƙaramin gari a ƙauye ko ya sa in an yi wani abu na annoba a taimaka a wannan guri ko wani abu mai kama da haka ko ya ce a taimaka wa manoma ko a taimaka wa makiyaya da sauransu da dukiyarsa amma gashi aikin zahirinsa mai kyau amma mai rishin imani da Allah ya sa ba a rubuta mishi da adam shi yasa Allah ce wa ma manahum an tuqbala minhu nafaqatuhum illa annahum kafaru bi kafirci yasa ba a rubuta mishi yanzu wannan kafiri da ya shekara arba'in yana kashe a dukiyar nan tashi yana taimako amma bai imani da Allah ba yau sai yi imani da Allah kun san me za a yi dukkan wancan aiki tun daga na farko gaba ɗaya za a rubuta mishi kamar misalin shi kamar kai ne yanzu baka da mega sai ka aika mai sani ya yi ɗari wanda zai ji a ciki ba wanda zai ji da ka sa mega mai zasu kawai kawai gaba da ɗaya ba da zasu to haka yake duk abin da mutum ya yi inda akwai shirka Allah bai karɓa amma ran da ka dace ka dawo ka yi imani da Allah ba shirka ake da ko kwana ɗaya duk gaba ɗaya ya kula ka inda ka yi dan Allah za su shiga irin wannan ba ƙaramin shi yasa kullum muke jan hankalin mutane akan cewar mutum ya takararsa duk abin da kuma ana magana shirka ne kada mutum ya mai shi akwai abubuwa masu yawa cikin al'ummar mu da ake su shirka ne kuma malamai sun faɗi sun bayyana ƙarƙashin karantarwa ta alƙur'ani da suna wani shirka kada mutum ya bai amma mutane suna musamman yanzu masu sihiri masu bokanci har talla ake a gidan rabiyo ko ba ta bane mutum ka yana talla yana cewa in mutum ya zo da matsalar shi zai mun diba mushi kuma mu ga mushi dan Allah zo yanzu misali irin shi za ka zo da ita yana da na'urori ya auna ka ko ita na'ura da kusan abu ne wanda yake na gaskiya in ka auna mutum yanzu misali yanzu ka zo ya ce zai zai maka istihara a jiba wai gobe ka zo zai baka labari sai ce matsalar ka kaza ne an maka magani ne ko wani abu ne aka binne maka ko an maka sai ko na ne ko kuma ya ce to wannan matsalar ba kalle ba ce ba abu da ciki ne ba abun bakin ciki da ya raba da shi ba ne da kaya da shi kare ka ba kaya da shi duka aikin da gaba da ba ya lalace rana daya zuwa da kare suna da suna da har akwai masu buga tsakanin wani mutum zai ji zai yi guda uku wani yanzu aka tafi wani kasuwa wai akwai wanda musta da dawa ya an jiba musu sai a jiba ya jiba ce wani tayar babu alheri kira yana alheri za ce maka ba alheri yanzu da shi ba san ba alheri kuma nan da ce maka da alheri kuma a je ba alheri kun gane ku wata shekara ai wannan ba ta da dadewa ka san mutane shekarun baya jiya suka yarda da wannan buga kasan yan kasuwa za su je diya za su je kano sai mun zo da asuba za a je kano kawai an zo an wa mutum oda ya ga direba sai ce ya masa wai mene ne wai an gaya mishi cewa babu alheri kada wata ran da aka je kano rannan yan kasuwa tsirtsin zai kada sai rikici ya barki sai ga mutane suna gudu duk mutane a can aka tsirtsin da kan aka bari wallahi mutane kayan su a galaji ba wanda zai dauke kai hudda kama da garin ka ke nema da gudu mutane ke wato bayan gari wata juma'a ce Allah ya kaddara aka yi wannan abu kaya aka bari kusan tashin hankali Allah kare mu da tashin hankali wallahi na ne ma kula ba ni ma na naje kana amma mu Allah ya kaddara kafin wannan rikici ya tashi rikici ya tashi bayan juma'a mu ko juma'a a wajen a wajen dan bata muka yi ta amma daga ba ba inda na muka kai kayan muka ajiye ni ma kayana a nan galin galadi ma muka kai muka ajiye inda muka ajiye wannan kaya a nan wallahi cillan nan da muka ajiye wannan kaya sai litinin babu mai gadi ba mai tsaro amma ba wanda ya taba shi saboda garin gaba ɗaya jami'an tsaro ne suke yawo sai nan ji aka ba da dama wajen da kuma kowa yanzu suna wuta kaya kowa ya gurin kayan kuma aka zo aka kawo kayan ba abin da ya ba wanda ya je gurin kayan sau da tashin hankali babu kyau ashe ka kana ɗaukar kayan jama'a ba hankali ka samu in tashi na kawo kake duda ba ka ɗauna wani ba wanda ya na shi a ɗauna wani jama'a su sau da haka mutane suka yi ta gudu yan kasuwa wani ba da yaban labari ya ce shi iya gudu wani bawan allah yana ɗan kamu kamu ya tseda shi ya tausaya mishi ya ɗauka ya ce wallahi suna gudu a kalibe su ya ce allah ya ruwa asiri ba a same su ya ce ta cikin gada muka bi suka yi motar suka faɗi da motar ya ce wallahi ta cikin jala suka rarrawa suka wuta wuta wani wuri kada saboda tashin Allah kare mu tashin Allah ba mu zama lafiya kasashen ina ga anan za mu tsaya abin da muka dai Allah ba mu ladan kurakuran mu Allah za mu tsaya kuma da dai aka yi sanarwa da insha Allah waje da litinin da talata da laraba ibn na tare za a rika wannan karatu sai kuma na dare wanda za a rika yi shi kuma litinin da talata a sai ya je litinin insha Allah shi kuma kare karfe da biyu da kuma dai muna ƙara tunatar da yawan kar amanta akwai baban wani mijin sama da shi nan kusan shekara goma shi ne dattijo a nan wani kowa shekaru a nan a rage aka wani mijin karatu da shi nan in ba da rashin lahiya ba a taɓa yi kwashi ba mu yi sallah da shi mu yi karatu a nan wanda Allah ya kaddara masa rasuwa da zai gida da ba shi lahiya daga nan ma mun sha tawaga a ji a gaida shi ganin masallaci kuma nan an rike shi gida ana goma zai da su mawuce wajensa Allah ya karɓi ransa ranar ta alhamis muna roƙon Allah ta'ala yi masa gafara da sanya annabi ce mako masa kuma yan uwa kada amince shi dala nan din ma mun yi sanarwa alhamdulillah kuma yan uwa sun samu an halarci wurin jana'izarsa da muna roƙon Allah ta'ala addu'o'in da aka masa Allah ya karɓa Allah ya masa gafara wayannan ayakuna da ya gabatar da su na alkhairi wani Allah ta'ala ba shi sakamakon su musamman a mutum ya yi wannan shekaru wallahi da kun sani alhaji an da wuya a yan kwanuka lamini mai ɗauko shi mai kashi nan ma gaisa da shi a mota ake ɗauko shi nan ya zo ko wuce zai sai a iya tsaya ka'ida sai a gaisa ko a zutaf a cikin gari ya gamu ya tsaya a gaisa kuma duk kwanuka kaɗan ya tambaya kuma ya turo gaisuwa wani lokaci zai sa a bugu a gaisa da shi kullum ana muke zaune da shi a yi karatu kuma yana kokari duk abin da zai yana tambaya a abin da aka yi karkashin sunna wanda kullum sai gaya mana hatta ƴaƴansa mata suna cewa kullum yana gaya mana cewa dai mu dai muna muku da sunna kullum yana gaya musu yana gaga wannan alkhairi ne da cewar a yau a yanayin da muke cikin al'ummar mu sai dai kadai Allah ya kama dauki Allah ya gyara mana domin abin da yake dace da mu karkashin alkur'ani da suna ta mutu sallallahu alaihi wasallam kamata a ce dukkan al'amuran nan amma yau gashi abubuwa da yawa muna gani ba inda zamu wanda dole ya saba karantar wata alkur'ani ya saba karantar su sunna amma kai baka yi saka iya canza wannan abubuwa ba sai lokacin da Allah ta'ala ya gana ma canza wannan abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda mu ba su haka ne ya waka ko ba inda zamu abu ne wanda ya fi karfin muna yi daidai ba shi gwargwaro na faɗi ne da sauran duka yan uwa da suke faɗi a dawo a yi aiki da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna domin ba wai mutuwa ba ko da na ga ko a mace ba abin da zai amfane ka sai abin da yake karkashin karantar da alkur'ani da sunna duk wa'annan abubuwan da kuke ga ana yi na al'adun da wanda ya saba alkur'ani da sunna wallahi yan uwa ko an yi mutanen da ake ba ba su samu bayan shi amma kadai dan wanda ya lahira bai ba da labari wallahi da suna ba da labari da an kare da wa'annan abubuwa babu babu wani fa'ida ko kwaraya a ce mutum in ya mutu dole ya an wari ba sadaka ga mamaci kullum ta duniya an kana da hannun za ka mutu kamar sadaka musulunci a amma rantar ka ce ta kwana kaza babu nasi babu yadda za a rubuta maka da a yi kwana uku a yi sati a yi abin a yi cikin shekara duka wannan kan muke ba aiki amma sadaka gama wani kuma zan sadaka ba biki ce ba sadaka ba misali na zo na nasa dala arba'in kai ka nasa dala ɗari wancan ya nasa jika an zo an ƙare an raba ni wanda nasa arba'in an ban jika guda kai wanda ka nasa jika an baka za ashirin wancan shi ya gaba ba shi ba komi su wanda aka ba mutuwar ba ba su ba abinda aka aji to yau wata fa'ida ce kadai annabi sai yake cewa mutumin da zai yi sadaka ya amshi kayan shi kamar kare ya yi amai kuma ya shanye kayan shi da ga wannan abubuwa da muke gani bayan da zamu amma ya saba karanta mata alqur'ani ya saba suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma inda wannan abubuwan da muke inda addini to ba mu kadai kamata ba a ce mu ga duk al'ummar duniya kamata ta musulmi yanzu sallah da muke lokaci biyar a ina ne aka yi al'ummar musulmi suna sallah lokaci biyar me yasa saboda haka yake haka Allah ya rubuta haka yake a littafin Allah yasa muke wannan lokacin da sanya da muke a zuwa hudu ni da azhar hudu magarba mu uku ko ina musulmi duka ayaka ake ko me yasa saboda haka yake rubuce to shi abin da yake rubuce to zaka samu ko ina haka ya kamata al'ummar musulmi ta mutunta amma abin da kaji ana ja a kansa to akwai matsala kinan sadaka ga mamata da addu'a a yau yanzu musamman ma addu'a domin mafi yawa hadisan addu'a har su ma sun fi ma na sadaka da yawa ga mamaci gani ku ita kun san me yasa al'amarin sadaka idan ne sadaka tana lada amma ita sadaka an fi son mutum ya yi ta da ransa ta fi muhimmanci kaɗan in gaba da ranka ya lullunka maka bayan mutuwa yanzu misali idan ka ba da la 20 ta fi miliyan da za a maka sadaka bayan mutu galibu kenan amma ita addu'a ko bayan mutu da kaka za ka samu ladanta amma ita ba sadaka da ladanta amma dai kam addu'a tana gaba da komi shi yasa mamacinka kowane lokaci maka mashi addu'a mutane suna tsammanin iyaye ba shi wanda ga wata shekara ne ya kare da shi ba kowace sallah kake za ka ba mahimminka ka yi sujjara ba kuma mahimminka addu'a ba wanda suke da irin wannan haƙƙi a wuyanka wanda suka yi ɗawainiyar da taka wanda suka yi sababin zuwa ga duniya haka mance su kai yanzu kenan sai ka iya mance ma abin da kai sati guda ba ke tun da kafin sai lokaci da rayu to su wanda suka fahimci wannan sun gani suke kan in ba wanda ba kaɗai shi sa in lokaci ne za ga mutum ana tafa fuska a shiga a mutu a yi wa da yawa wannan aiki da muke baka ba a ba musulunci dora mu abin da ga musulunci abin da ya dora mu yi wa mamacin ka sadaka kullum an kana dama yi mai sadaka amma shi abu kauna mushi lokaci ka ce ta kwana kaza inda zan yi shi ke nan kare ba nan muka yi magana azumin tsayi ba muka ce kana ce azumin tsayi ka ba amma da kai azumin kan na fita za ka tsara rubuta ba amma sai kace akwai wani azumi da aka dora tsayi a watan rashin sai kai da sunan azumin tsayi shikenan kamar keke ne kake sama faida kata ta zube kana jiya faida ina za ka je kana juya kuma a ina kake to haka ne shi yasa wa kullum yi kokari duk abin da zaka kada hudu daga Allah sai annabi ce kuma ina abubuwan da gani ne kuma al'amari na Allah wata duk da cewa kullum ana samun ci gaba amma wata da roƙon da Allah subhanahu wa musamman ma idan an zo makabarta mutane shi addini a karance ki a rubuce ki duk abin da za a yi kamata ya mai koyi da da ba za a tsarki yanzu idan aka zo makabarta sai a ce a karanta ulwar lahu kaza a karanta a karanta tabaraka a yi kaza da kaza wanda ya saba karanta masu ba za a tsarki wallahi ko hadisi mai rauni ba wanda zai taba ka maka inda ba za su ce a karanta ulwar lahu ko rana daya a makabarta kowa ne ya kuka wuce a karanta mashi ulwar babu shi ko hadisi mai rauni ba hadisi ingantacce ba kuma duk da tattafa mu na bidiyo da za ka karanta ba yadda za ka tarra wani amma in an zo haka zai a yi ta yi da ita a yi ta yi suna ba kamata ya kai ba ba karanta duk abin da ya zo na addu'a ta da salon babu inda ya karanta wani abu na ayata alkurani da aka rike ba inda za ka rike shi addu'a da yake kowa ya ganta ga tana rubuta cikin suna ta da salon in ya zo ziyara makabarta magashi kuma an zo addu'a maza sun bai taba addu'a ba a makabarta a tsugunne ko a zube kullum a tsaye kuma haka ke cikin alkur'ani haka ke cikin sunna amma wani duk da shan daki duk da cewa wannan kan ana samun dan ci gaba kullum abin yana dan rabuwa wanda haka dai kadai wasu abubuwa ne wanda ko kai kana so bayan da za ka saboda ne al'umma da suke kan wani sun yi lulluɓar da in kai ma wani guri in kai magana in dai ba ƙarfi gare ku ba wuri in kai magana a wani guri to akwai matsala suna ne kokar mutar ga abin da Allah ya ce shi wannan duk abin da ke rubuta karkashin alkurani tabbas ne sakamako tabbas ne kuma fa'idar da aka ce za su abin da ya saba wannan kuma kowa ne zai shi ba wala shi sa ne hakuri hatta ya su da ake cewa a karanta a makabarta akwai hadisi da yi magana akan idan mutum zai rasu a karanta mishi yasin ba wai ba a makamata in yana wutar rai wai saboda mai saboda samu sauki wajen wutar rai to shi ma hadisi bai tabbata ba na daidai illolin da yake da kai ɗaya ma ya tasana ya tabbata ba bai illa biyu ne shi na dai ko akwai rawi majhul a ciki dai hadisin da ke da rawi majhul ya faɗi kama a ce labari ne an ba da shi ba a san wani yawan labari labari mai yi haka a ce an ba da labari sai za a yi ko a yi ko kankan ya abu jisbe-jisbe yadda abin da za ka wani zama tabbas kuma akwai rawi illa mai rauni kowace illa sai abin ba da ya rage ne ba ya tabbata shi ba in mutum yana mutum ne za ka rika zai samu sakin da zai shi ba bai tabbata bari a karanta da mutum a kamari bai ma ba shi ko musulmi kan mota daga Allah shi annabi ya ce shi wannan jama'a da kuke gani innahu lan yughnu anka min Allah shay'a ba sa ba komai a gurin Allah ba dai kiyama ka ce a cikin jama'a muna da zuwa ne in aka tsara ni zan zo su mana ba inda duniya ba a duniya yanzu maka yanzu maka kara suna da hanyoyin su magana ka samu sauki a lamarin amma a lahira ba wanda zai iya amfana maka wani abu in Allah ya tsare ka wallahi shi ne sai dai abin da ke kira ya kamata ya wani su mutu a kan wani subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم